الحكيم العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يوم مسلمين إذا الله أتى مولى مسلاتي من البركة masallaci na ahadar suna a cikin wani takaitaccen lokaci mai albarka tare da ɗan uwa masu albarka tare da kuma malaman da ɗalibai su ma masu albarka muna kai da ɗan uwa da zuwa da musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba wani muna ruwa Allah ya sarki karatun da an ka yi da wanga da za a yi da wanda za a yi nan gaba in Allah ya kaddara duka Allah ka sa mishi albarka kuma Allah ka sa shi zan rahama da yin da mu da an kawa da waɗanda suka saurara da iyayen da sun ka haifa Allah ka sanya musu albarka Allah ka sanya musu cikin ma'aurayensu malamin abdul maliki hamis mun samu da wajen kwana biyar ana karatu insha Allah ko kuma hudu kuma in Allah ya taba akali ana nan kuma ana akai dalibai da musohi muna sauraron abubuwa suna cika mu da farin ciki da jin daɗi da kuma fa'idodin da muke samu wasu mu gane wasu kuma mu gane saboda lokaci ya tafi amma matasa masha Allah barakallah kwakwalen su kuma suke kuma suna saurare suna jin abubuwa waɗanda insha Allah wato za a samu nan gaba ai amma kuma sanadin malam ya irin waɗannan karance-karance akwai wani ɗan abu wanda ke min ƙaiƙai da zuciya ƙwarai da gaske rashin mafi yawa bangare na ƙwararru matasa waɗanda ya kamata a ce an gani sun zo sun ba da himma da goyon baya da tsayawa a jajirce a samu ba'idoji kafin ma da shi an samu abin da aka samu ko kalima guda kaka tabowa ka fa'idanci da ita ka riƙe ta wannan tazan taka to sai na ga abubuwan sai mu yi addu'a Allah shi saurara shedan dai bari aiki tunda shi ba rakona ba kuma shi in mu kasala muke shi bai da kasala ga aiki shi iyakar gaskiya ce annan tunda ya rantsuwa sai ya hada ta duniya annabi adam amma kuma Allah ya faɗa mai bayi ne na gari shi da iko a kansu Allah shi samu cikin bayi na gari muna roƙon Allah mu ɗauki sarki wannan malami namu ɗanmu Allah ya sanya mai albarka Allah ya sa mu rayuwa ta albarka inda Allah ya tashi kai shi Allah shi kai shi lafiya don ya amshe rayuwa ta kai mu kan mu da muke zuwa muna saurare ko ta fili ko ta kasusuwa dukkan mu Allah ya arzuta mu cika da imani irin waɗannan haɗuwa da ake yi Allah maɓaukin sarki shi haɗa mu a janar da kyau akwai daɗi ƙwarai da gaske da farin ciki da irin waɗannan karance-karance ga duk mutumin da ya san ciwon kai ne saboda haka insha Allah malam zai ci gaba dai ba kasawa an kamar Allah bayan ya kare nan kuma in Allah ya ga gaba yayi ka hai dan kwanukan da ya Allah kaddara in ya ce yanzu kuma shi koma can ne duk dai koyar bakin daga na ana ta yi abinda muke addu'a kuma muna son ku yi a yi taima malaman mu na sunna ba wai malamin mu duk inda malaman sunna su Allah shi ba su kariya shi tsare musu kuma Allah ya sanya musu albarka kuma abin da suka yi Allah ya sa hizar sanadin rahama gare mu da mu da su da iyayenmu gaba ɗai Allah ya haɗa mu a aljanna Allah shi taimake mu malamin bismillah Mm-hmm.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na daura da muke yi a cikin ilimin manhajul istinbat tafsilan wa tatbiqa wanda wannan ita ce rana ta biyar da muke gabatar da wannan darasi kuma mun saurari mukaddima daga ɗaya daga cikin dattijawan malamanmu kuma iyayenmu kuma malamanmu malam amadu da aka fi sani da malam amadu ɗan gebe duk da yake ɗan gebe waɗansu ba su san dalilin wannan suna ba unguwar da malam yake gebe ne wanda ɗan an kai ruwa wanda kowa ya san ruwa suna karuwa wannan wuri to in aka son a bambanta sai a ce malla amadu ɗan gebe to muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana yiwa albarka Allah ya karɓi ayyukanmu ya sa kuma su zan sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira ba tare da mun bata lokaci ba za mu shiga cikin karatunmu ga dangadan mun shigo cikin mun faɗi ƙa'idodin istinbati shine tasirar mun shigo kuma cikin tatbiqan muna cikin suratul baqara ina ganin in bambanta ba mun ɗauki aya ta ɗari da sha hudu ne ko mun yi ta saba'in da ɗaya kuma mun yi ta ina ganin ɗari biyu shi can za a tashi yawwa ɗari da sha hudu ta ɗari da shidda an kai ko to yanzu ta ɗari da sha hudu za a yi a shafi na ɗari da saba'in da ɗaya yau ba a doke ta ko to babu matsala insha Allah ta'ala za mu tashi akan wannan to ita aya ta 114 wadda akwai istinbadi a kanta ita ce inda Allah subhanahu wa ta'ala a aya ta 114 a cikin suratul baqara Allah yake cewa wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi sarabiha ulaika ma kana lahum أن يدخلوها إلا خائفين وما هكذا Allah ce wa man azlamu babu mafi zalunci in ji malaman zaure la ahada azlamu mimman mana'a masajid Allah ga wanda ya hana masallatai na Allah dakunan Allah an yuzkara fi hasmuhu an gane ko a ambaci sunan Allah a cikinsu wasa afi kharabiha kuma yi gaugawa na rusa waɗannan gidaje muna ji da kyau ko to wannan aya kafin mu shiga cikin istinbatin da yake karkashin ta shine cewa waɗansu sai su ce to qur'ani wani lokaci ya ce wa man azlamu mimman mana a masajidallah kuma wani lokaci ya ce wa man azlamu ممن افترى على الله كذبا mimman iftara ala Allah kadiban wani lokaci kuma wani lokaci kuma sai ƙur'ani ya ce wa man azlamu mimman mana masajid Allah to da waɗannan man azlamu man azlamu man azlamu a to na an ce ba wanda ya ci zalunci fiye da wanda ya hada ambaci suna wanda ya hada dakin Allah ambaci suna Allah a ciki wani wuri kuma an ce babu wanda an mafi zalunci irin wanda ya yi ƙarya ya jingina ta ga Allah wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiba to cikin su wani ne mafi zalunci duk waɗanda ƙur'ani ya kawo tunda bayyawa a ce wannan mafi zalunci wannan mafi zalunci wannan mafi zalunci kuma gashi nan ya maimaita cikin alƙur'ani a ayoyi daban-daban sai malamai suka ce amsa guda biyu ko dai a ɗauki cewa kowace aya tana da alaka da sila wadda ta zo bayanta muta'alliq wanda adda alaka da min duk cikin waɗanda suka hana a shiga wani gida babu mafi zalunci irin wanda ya hana a shiga gidan Allah tunda akwai gida na Allah akwai gidan da ba na Allah ba ai an ce gida wanda ba na Allah ba an nufi ba mallaka Allah ba ne ana nufi akwai gidajen mu da muke shiga in an ce makaryata to babu wanda karya shi take da zalunci irin wanda ya karya ya jingina ta suwa ga Allah waɗansu malamai suka ce a duka waɗanda a haɗa su man azlamu man azlamu dukkan su zaluncin su ya kai kololuwa kirin su ne ƙarshen azzalimi to wani istinbati malamai suka yi karkashin wannan aya الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين yace wa min fawaidil aya yana daga cikin fa'idodin da za a fahimta karkashin wannan aya an gane ko yace jawazu man'i dukhulil masajid lil maslaha ya halatta a hana shiga cikin masallaci don wata maslaha ta addini kaga kai in zaka shekara dubu kana bin wannan aya da waya wannan magana ta zo maka don inda ba babban malami ne ya faɗe ta mutum farkon ta aka wace yace li qawlihi ta'ala an yuzkara fi hasbuhu ya hana a shiga a ambaci sunan Allah muna ji ko yace wa man umasajidullahi lahu asbabu mutun shahana a shiga a masallaci akwai dalilan da suke sawar haka fataratan tumna'u almasajidu min an tumtahana da hababba ne ba da haka ne balle kace jarabawa tumtahana da hababba furushuha ana hana a shiga masallaci don ka abata shimfidar da ke ciki masallaci na ajiman shimfida yara sun zo za su ga su yi wasa to sai a hana au ardaha ko a bata kasar a je a zo a yi wani su shaye-shaye a zuba waɗansu abubuwa su bata wato ƙasan ƙasar masallacin au kutubuha ko ko wanda ya shiga daga bata littattafai sai a hana shi shiga au masahifuha ko alƙur'anin da ke ciki ya ce to fatughlaqul abwab sai a liƙe masallatai ko a kulle masallatai himayatan laha don kada masallaci ashe don an ƙare sallah ladan ya ce jama'a a ƙare an ƙare aliki masallaci sai ce kaga mai da imani so wani lokacin saboda wata maslaha ta masallacin da abin da ke cikin masallacin shine dalilin da yasa aka ce a kulle masallacin wani kusa shi ɗauko ga aya shi ce Allah ce wani abu da wani da masajin Allah ya yi karfiyar su sata wannan kagari yanzu in kasashen turai ne mala ana ma iya kone masallacin idan kasashen turai ne ba za a yi kone masallatan sai malam ya ce wataratan wani lokaci tughlaqu abwabaha ana kulle kofofin masallatai khawfan min alfitna saboda tsoron fitina domin wani son shi kai shi labe masallaci zai zuwa don ya tada fitina ba wai sallah ta kai shi ba a'a fitina yaje ya shuka to irin waɗannan in an san su ba za a barin su shiga masallaci ba da hujjar su musulmi a alif da 980 'yan shi'a suka shiga masallacin makka da makamai ba a da labari kawai suka fara buɗe wuta ita ce ake kira fitnatu juhaima'a alhazai wanda ya gudu ya gudu ko mu ce masu umara saura an kashe kuma suka yi garkuwa da sauran alhazai sai da aka hada lajina ta malamai aka yi taron gaggawa ni malamai za su cikin wannan matsala Allah ya hada a yaƙi a cikin makka balantana kuma yanzu inda ka'aba kake malamai suka ce to babu wani abu tun da zarura na ko kafirai Allah ya ce fa in qataluukum faqtuluhum wa la tuqatiluhum 'inda al-masjid al-haram hatta yuqatilukum fihi to da wannan aka bada fatawa aka je aka yaƙi a cikin masallacin makka saboda 'yan shi'a aka kawo sojojin kundin bala masu sauka ta sama da masu sauka ta ƙasa aka yi wuta aka samu ceto na cetowa aka kashe na kashewa sai da aka yi kwana shidda a tarihin ka'aba ba a taba kwana shidda ba yi tawafi ba sai wannan lokaci sai da jinin mutane sai da ya koma kamar ruwa aka zo aka tashi shafewa sannan aka dawo aka ci gaba da yin aka ci gaba da yin tawafi kuma kafin wannan 'yan shi'a na karamita shi albataniya na karamita in kana jin labarinsu sun taba zuwa ana aikin hajji suka kai hajji a saudiya suka sace hajjul aswad wannan dutse suka tafi da shi a lokacin ne malamai aka ce to yanzu an ce dutsen ana sumbunta sai in za a zo kuma ana ishara zuwa gare shi kuma yanzu babu shi malamai suka ce zarura ce a yi isharar zuwa gare shi da Allah tashi jaraba su duk raƙumin da aka ɗora ma wannan dutsen sai ya mutu duk raƙumin da aka ɗora ma wannan dutsen sai ya mutu ƙarshe ne suka dangana suka dawo da shi to idan an liƙe masallaci don ɗan hitina ba laifi ba ne muna ganewa shi yasa mu musulmi muna da tawar matsala yin saurin hukunci game da abin da baka sani ba yana nuna hankalinka bai nuna ba mun ji wannan da kyau malam usaimin yana magana ni dan sharhi na duka kawowa yace malam yace kamala wishtama fiha qaumun li itharatil fitna a samu wadansu mutane sun shigo masallatai li ithara da sa'un ne don su tayar da fitina da hargici wattashwisha ala al'amma don saboda kuma su kawo hargici da sauran gaba garin mutane sai ana su shiga masallacin yace to fatughlaqu za a kulle masallatai man alli ha'ula'i don a haɗa waɗannan mutanen min al-ishtima idan ka suje su yi taro wa taratan wani lokaci tughlaqu ana kulle masallatai litarmimiha dan a gyara masallatan masallaci ya lalace ruhin shi ya bare shi da batun haɗo mu mutane sai an ka kulle masallaci aka ce jama'a a yi haƙuri har a gyara masallacin to wani ya samu abin da ya kaso sun liƙe masallaci dama mun ga muku addini da shagu suka yi muna ji da kyau malam ya ce litar bibiha wa islahiha ko don a gyara masallatan wa taratan wani lokaci tughlaqu ana kulle masallatai khawfan min sariqati ma fiha dan ka a sace abin da ke ciki wani barawo ake bada labarin shi yazo masallaci zai sata yaddi ba babu wani abu mai tsada cikin masallacin fanka ɗaya ta a akwai ta kaɗe ta addata ya so ya kai gare ta bai kai yayi yayi linkaya bai kai akwai ƙur'anai guda biyu sai ya ɗoke su ya aje su gehe ya ɗoko tabin wanda masallatai suke gaban wanda alƙur'ani suke ya aza ya tayi ya kwanci yayi linkaya bai kai sai ya ɗauko ƙur'anin da biyu ya aza saman tabul ya taka ya kai ya kwance ya bar tabin nan da ƙur'ani ya da fanka to irin waggaban na tana faruwa kaka cewa abin masallaci buɗe in gidanka na da kaka ajiye kuɗi kana cewa bar shi buɗe wace irin magana ta muka jama'a sai ya ce fa fi kulli hadhihi suwa duk cikin waɗannan surori ya ce ighlaquha mubahun ya halatta a kulle masallaci ya ce kai au matlubun koko shari'a mata ne da haka kaji istinbat da Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yayi karkashin wannan aya to malamai da suke magana sai suka ce ta ina ne malam ya fiddo wannan hukunci dama na ce maka istinbat in kana son ka karance shi inda ka ji shi a duniya matakai ne guda hudu shi istinbat nan abu na farko a gane mai kyau ne ko mara kyau ne min haythu sihha aw al-butlan abu na biyu wajhuhu shin ta wace huska ce an ka hindo shi tunda abu na wanda bayan fassara yake abu na uku kuma shin yana da alaka da wani ilimi daga cikin ilimin mukan musulunci shin ilimi na lugha ne an kai amfani da shi ko ilimin usulul fiqh ko ko an hada ilimin mukka ne daban-daban an ka fiddo shi to sai sun ka ce ta inda mallan ya fiddo wannan istinbatin wajhul istinbat shine wa hadha al-istinbat min mafhumil mukhalafa daga mafhumul mukhalafa da Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi sai ce mi an yuzkara fi hasbuhu a ambaci sunan Allah shi ko ambata sunan Allah abu ne mai kyau kenan duk wanda zai hana a ambaci sunan Allah a rayar da masallatai ta hanyar da Allah ya yarda shine azzalimi duk wanda zai hana a shiga masallaci don ka a yi wata ɓanna to wannan ba azzalumi ba ne don da Allah ce an yi zukara fi hasmuhu bai ce an wato yi tsara fi halfitnatu ba domin in fitina ne kenan kaga Allah bai dade ita ba ai Allah ne ya yi umarni da ambaci sunan shi ko to kenan duk wani abu mai kyau a masallaci a yi shi amma duk abin da bai da kyau to Allah bai dade shi ba mafhumul mukhalafa tan ne ba da yayi amfani mun jiya da kyau kenan wanga istinbati yana da alaka da usulul fiqh mafhumul mukhalafa shine kishiya abu hukunci ya tabbata akan shi an yuzkara fi hasmuhu a ambaci sunan Allah ambatar sunan Allah abu ne mai kyau a masallaci Allah ya umarni da haka fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar amma aje a masallaci don ayi fitina ba a gina masallaci ba don a shuka fitina jama'a mun gane ko mu gane ba to kun ji abinda malam yayi istinbati karkashin wannan aya wallahu ta'ala a'lam sai mu je aya ta gaba aya ta 100 da 16 shafi na 100 da 27 yawwa shafi na 127 kun ga amfanin yin bincike don kaje da abin da yake da Qur'ani kaga waccan tana gaba wagga tana baya amma alhali ku cikin jerin ayoyin alkur'ani kaga wacce ita an gaba wannan wannan ita an gaba ita gocin ita an baya shafi na 127 an gane ko shine wa qalu takhadha Allah walada ko subhana sai Allah ce ballahu ma fi samawati wal ard sai mi kullun lahu qanitun akwai wani malami da ake kira al-jassas yana da tafsiri na ayatul afkan wanda kuma ustazu doktor Sulaiman al-Ubaid na ƙasar Saudiya ya rubuta doktora ɗinsa a bincike kan tafasir na ayatul ahkam da aka yi a duniyar musulmi na da da na yanzu ya yi bincikensu sai da ya je ƙasashe daban-daban har waɗanda ba a buga ba ya ce littafi kaza yana a maktaba ta musulunci kaza amma ba a buga shi ba a wuri na kaza mai lamba kaza don in Allah ya ba da iko ana yin abu wannan littafi muna ji to shi jassas yana daga cikin ayatul ahkam kuma tafsirin sa an buga shi kuma yana daga cikin almutaqaddimin to da yazo ya mutu hijira tana da shekara 370 muna ji dalili wata ka'ida ce imamu shafi'i da yake zuwa sai ya yi istinbatin wata matsala ta fikin yace waɗanda suke cewa Allah yana da ɗa kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma yan baƙi rahmani an yadda da walada ko in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda sai imam shafi'i yace daga cikin abin da zamu fahimta karkashin wannan aya minha itqul asli an gane ko wal far'i bi mujarradil milki minha daga ciki itqul asli asali nan yana nufin ba baban mutum ko mamashi ko kakan shi ko ka abin nan kakashi ko kuma ɗa alfar'u shi ne ɗa ko jika to suna ‘yantuwa bin mujarradil milki idan kan mallake su idan mutum ya zo kasuwa ta bayi in akwai bayi na musulunci sai ya sai bawa bai san baban shi bane sai da an ka zo gida sai ka ce ai wanga baban ka ne wanda an yi ka to yana tabbata baban shi ne ya ‘yantu mutum yadda ya sayan bayi sai iske wani yaro sai ya sayo yana zuwa sai ya bayyana gare shi ai dan shi na wanda ya haifa to ya yantu dalili kuma da bauta an gane ko da haihuwa ba sa haduwa bai yiwa mutum shi zan danka kuma ya zan bawanka bai yiwa mutum shi zan babanka kuma ya zan ya zan bawanka to karkashin wannan aya sun ce Allah ya rikida sai Allah ce in subhana tsarki ya tabbatar ma Allah ballahu ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da kasai mallaka Allah na to da annabi Isa da Maryam da gumaka da duk wanda an ka bauta ma wanda ba Allah ba da mala'iku mallaka wane mallaka Allah to bai yiwa kuma su zaman to su zaman to diyan shi domin in sun ka zan diyan Allah sun zan Allah to ya za a yi kuma Allah shi bautar da diyan shi bai yiwa to kaji yadda imamu shafi'i ya yi istinbadin wannan mas'ala Allahumma amin shi yasa wannan ilimin yan uwa dalibai na yan uwa dalibai wallahi mu tashi ba ilimi ne na wasa ba ba ilimin raggo bane ilimi ne wanda yana buƙatar ka san yadda malamai suke bi wajen fitar da wata mas'ala mun ji wannan da kyau to akwai waɗansu sauran bayanai wanda tana yawa mu bar su har zuwa gaba sai aya ta ɗari da ashirin da bakwai ko a shafi na ɗari uku da arba'in da biyar haka ne ko? kaga kuma yanzu mun tashi mun tuma shafi na ɗari uku da arba'in da biyar ko ba haka ba yawwa kawo ita ce aya wa iziyar fa'u إبراهيم القواعد من البيت كو وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لوكتين دا يرفع إبراهيم النبي إبراهيم يكي توك كدا القواعد من البيت توشن جيني جمعينينا القاعدة إتكو قاعدة أنا مهم توشن أبو تو أكوي قاعدة حسية أكوي قاعدة معنوية in an ce ka'ida hissiya tushen abuwan da ake gani kaga ai gini in za a yi mishi foundation ai ana gani akwai ka'ida ta ilimi ita ko ba ganin ta akai ba amma bisa gare ta ne ake gina mas'alolin ilimi shi yasa duk wanda bai san ka'idodin ilimi ba to tattauna da shi ba ta lokaci ne duk in makarantar ulumul ala ba to ya za ya tattauna da kai bisa wace ka'ida za a tattauna babu to min albaiti na daki kaga na albaitu mu ne an ka ce baitu in ka ce ma wani baitu daki sai ce bai yarda ba ko ba kan bane to wa id yarfu ibrahim al qawaid min al bait nan ba gida na suka gina ba daki wa isma'il ba a ce wa isma'ila ba don isma'il shi ma fa'ili ne tare ne ake yin aikin tare da shi asalin maganar wa id yarfu ibrahim wa isma'il al qawaid min al bait sai an kai at-takmim wa at-ta'khir lokacin da suke ɗaukaka gini wannan ya nuna uba in kana aiki na gari ka koya ma ɗanka in ko mugun aiki na ka bari kuma ka ce mai shi bari sai ce sun ka ce min rabbana taqabbal minna ya ubangijin mu ka karba mana innaka antas samiul alim Allah kai ne as-sami'u mai ji al-alimu masani nan qala suyuti imamu suyuti wanda ya mutu hijira tana da shekara 911 yace cikin wannan aya wa fihi yana daga cikin abin da malamai sun kai istinbati istihbabu du'a'i an so mutum ya yi addu'a bi ƙabulil a'amali ga ce Allah ya kaɗa ayyukan shi. Mi yasa, saboda don kayi ibada ba cilis ba ne Allah ya kaɗa. Muna ganewa, ba dole ba ne. Shi yasa ka ce Allah ya karɓa wannan ladabi ne don annabi Ibrahim na gaji, ka san dai ba a ce annabi Ibrahim ne ikhlasi. kuma baka cewa annabi Ibrahim dai ba daidai da abin da Allah ya ce shi shi yi ba shina da ikhlasin musulmi ne kuma yayi yadda Allah ya ce amma duk da haka sai ranka da addu'a rabbana taqabbal minna mun ji wannan da kyau zan dan ƙara wani abu guda biyu karkashin wannan aya wanda suna da muhimmanci shine cewa duk lokacin da ka ga sunan Allah cikin alqur'ani wato cikin karatun da muka yi na ilmul munasabat ina don kawo wannan duk sunan Allah da kaga ya zo a cikin alkur'ani in kaga aya ta ƙare da shi to yana da alaƙa da wannan aya in kissa ce kuma yana yiwa yana da alaƙa da wannan kissar gaba ɗaya kenan sunan Allah in ya zo wani lokaci munasaba uku ake neman mishi da ayoyin da suka gabace shi da ayoyin da za su zo baya da ayoyin da yake ciki munasaba ta biyu kuma in kaga an hada sunayen Allah guda biyu to akwai munasaba ta muqarana bainal asma me yasa ba a ce innaka antas samiul ghafur ba ai al ghafur sunan Allah ne kuma me yasa ba a ce innaka antas samiul wahid ba sai an ka ce as-sami'u al alim wace munasaba a akwai wani sai ce ke ni babu ruwa da munasaba Allah ne ya faɗa sai a ce a'a akwai munasaba don Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu duk abin da ka gani cikin Qur'ani akwai hikima ita ko hikima wato shay'i fi mawdi'i sai malamai sun kace anan zan bada misali wanda ka'ida ta baka duk inda sunan Allah ya zo tattara ka samu mawdu'i abin da yasa an ka kawo as-sami'u nan saboda ibada suke yi suna daga hannu kenan sun ce rabbana taqabbal minna dan da an ka ce rabbana taqabbal minna malaman nahu sun ka ce a an shafe wani abu wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt wa isma'ilu yaqula li rabbana taqabbal minna ko ka ki ko ka so ko baka yarda da ka kaddara shi ba sai ka ce sun ci kaga ka hade shi to rabbana taqabbal minna Allah ka karba muna shi as-sami'u yana daga alaka da abin da suke fada shi kuma al'alimu yana da alaƙa da niyyar da a cikin zuciyarsu in sun yi don Allah Allah ya sani in busu yi don Allah ba Allah ya sani. Wai batu, Allah ce, "Iz ƙala timra'atu Imran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim." Allah kana jin addu'ar da nake yi Allah ka san zuciyata in ƙarya nake Allah ba don kai ni ba Allah ka san so yana da kyau kakka zamna kullum wata kabbal minni tace Allah ka karba mini naka ta samiul alim Allah kai ne mai ji mai gaji Allah ran mu je gaba shikenan kwana nawa za ka ƙara karatu bari mu ƙara mas'ala guda sai mu wuce ƙarƙashin wannan kissa الشيخ العلامة محمد بن صالح القسيمين يمشي تيوا ده النبي رحمه الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك تتمي وأرنا مناسكنا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ya ce wannan aya tana nuna cewa duk wanda ya bauta ma Allah ba irin yadda Allah ya ce ba to ya hada rani don annabi Ibrahima yana daga cikin ulul azumi na rusul amma sai ya ce wa arina Allah ka nuna min yadda zan yi ba ra'ayin shekaru ba to in annabi Ibrahima da annabawa suna bin abin da Allah ya ce ne su yi kai a ina ka samo dalilin ka kirkira abin da ranka ya baka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai an ka ce summa ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'aha shi ma ciwo an kashe biyu kuma an ka ce ula'ikan ladina hadallah fabi hudahu muqtadi ka yi koyi da aikin da sun kai Allah bai ce ka kirkira ba to kai sai ka zamna saboda ka yi turanci ko faransai ko angale ko ko saboda kana da kuɗi ko kana da kari sai ka ce a kai addinin kai ga yadda ka so ai a kiran kai ma kana da taka abinda za ka kawo cikin addini waye kai in annabawa bi an kace su yi to kai ta ina ka samu kai ka kankiro naka Allah ya kyauta to kaji Sheikh Muhammad Musa Al-Uthaymeen ce wannan dalili ne addinu mabniyun ala al-ittiba la ala al-ibtida an gina addini akan bi ba akan kirkirawa ba dan da annabi Ibrahima ya yi ka hankali ya yi ka matsayi a wajen Allah amma cewa Allah ya gudu bai da za'i Allah ya kyauta to mu aje wannan aya haka sai mu je aya ta gaba eh aya ta 128 shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai tana yawa wannan istinbatin watakila shi za su kawo ɗari biyu da arba'in ko? saji ba ɗari a ɗari da arba'in da bakwai na ni hannu sai ɗari biyu da arba'in da bakwai kinan da na yi ɗari da arba'in da bakwai yawwa shi dai ga shi nan da an ka ce wa arina manasikana wa tub arina innaka antat tawwabur rahim gashi nan qala fil fawaid kinan sheikh muhammad bin salih al usaymin yace wa minha anna al asla fil ibadat annaha tawqifiyya daga cikin fa'idodin da za a fahimta yana nuna ita ibada tawqifiyya ce ma'ana tsayawa za ka yi sai an nuna maka yadda za a yi ya'ani al insanu la ya ta'abbadu lillahi bi shay'in illa bima shara'a kada mutun ya bota ma Allah da wani abu sai da abin da Allah ya shar'anta li qawlihi ta'ala wa arina manasikana Allah ka nuna mana yadda zamu yi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min khudhu anni manasikakum an gane ko malamai sun kace to ta wace fuska Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen ya fitar da wannan istinbatin da ina ya samu shi sai sun ka ce wa tariqul istinbat huna huwa al-istidlal bi shar'i man qablana kenan ya hankalta ma shar'u man qablana waɗanda suka gabace mu shari'ar su in ba Allah ya ce ya dauke mu ba ko ya shahi mu to shari'a ce gare mu dan annabi Ibrahim ake zancen yayi to kuma sai aka ce mai mu yi aiki da shi to dan saboda dama an kawo da kissa na dan mu yi koyi da su tunda an ce summa auhayna ilayka anittabi' millata ibrahim hanifa malamai ba haka na suke faɗin magana babu dalili kawai mutum ya gaba abin da nan sheke su wallahu ta'ala a'lam mun gane ko to aya ta gaba aya ta 100 da 56 shafi na 80 da uku to shafi na 80 da uku ko shafi na tamanin da uku aya ta muka ce ɗari da hamsin da shidda a cikin suratul bakara ko? to ula'ika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtaduna sun ka ce istinbati ne an kai cikin alkur'ani na daga abin da ya shafi na dubba al'ada kun san magabata suna yin littattafai a cikin al'adabul islamiyya ladubba na musulunci wanda yana daga cikin ilimin da ya kamata a dawo da shi a majalisun ne na ilimi a dawo da shi a makarantun da ake karantar da ɗalibai al'adabul islamiyya karatu ne muke yi babu tarbiyya shi ko karatu in babu tarbiyya matsala ne dole a koya maka tarbiyya ta musulunci don gabbature a yo in ba mu 'yan afirka ba da kasashen musulmi da mun kai kwana hatta da kasashen gabascin duniya irin su china irin su india irin su taiwan irin su ina har yanzu su ba musulmi ba ne an gane ko amma sun yi tsayin daka sun koya ma al'ummominsu tarbiyoyin da suka gada daga magabatansu amma mu musulmi ƙasashen afirka da larabawa ga mu da musulunci baturin ya ishe mu da musulunci ya yaƙe mu marmakon a ɗauko littattafan al'adabul islamiyya a koya ma ɗalibai sai ka ka ɗauki ɗanka mai shekara bakwai karta memoir vid empty babu komi cikinta kai makahiran Allah bari da ba sakwatanci kace he cika kwakwalwar da abin da shi kaso ɗanka ya iya faransi ya iya angli amma na dubban musulunci babu wanda ya sani in babu ladabi lamari ɓaci zai ko da karatun addini da muke koya ma ɗalibanmu karatun addini mu koya musu kuma ladabi ladabin cin tuwo a musulunci ya ake ci akwai zancen wanke hannu amma yanzu da an kawo tuwo sai ka ga yara sun yi kuwa wai al'adabul islamiyya wallahi yana daga cikin ilmummukan da muke bukata a yanzu al'adabul islamiyya kuma suna nan ba ladabi ɗaya ba akwai wani malami da ya mausu atul adabul islamiyya ina ganin abdulaziz sindi ya kai kawo mas'ala dubu karkashin wannan amma mu yau cikin ladubban musulunci har uwayen ba a san da za a kwashewa ba ina adab na shiga ban ɗaki babu an ce ka ɗauki buta ruwa masu tsarki ka shiga in za ka shiga ladabi na farko da kawar dama ake shiga kuma kai addu'a ka ce ni Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ko kuma ka ce bismillah tunda cikin su guda zaka yi ka shiga da kafar hagu ka hito da mi ta dama to yanzu ba wai iyan da mun ka aifa ba har da matan tana waka tana ayyere riye na yi ta shiga kuma tana can tana wanka tana ayyere riye na yi kuma in ta hito tana ayyere riye na yi kai yanzu wanga gida kake jira iyan ka sai su haba jama'a wallahi ina faɗa ina maimaitawa wannan ilimin magabata ba su yi rauni ba wajen yin rubutu a kan shi al'adabul islamiyya adabul akl adabul shurb adabul nau adabul khuruj min albayt adabul dukhul abin fil bayt suna nan zube nawa mun ka karanta ma al'ummomin mu ya kamata a samu wani malami ya dauki wani littafi daga cikin wannan ko da gidan rediyo ne ya sanya darasi akan wannan saboda musallar dubban musulunci domin in mun ka bar faraf nan ne turawa za su shigo in ba a koya ma na musulunci ba dole bature ya zo ya koya maka majalisar ɗinkin duniya sun ka zo sun kai wani bincike sai an ka ce ai an gano mutanen ƙauye abinda yasa suke tashi da cututtuka shi na in sun ka zo tafki suna wanka shi kenan sai mutum shi hitsari ciki in yayi hitsari ciki sai shi tutu ciki sai ga tutu yayi sama sun kace to wannan shine sanadiyar mutanen kauye suke kamuwa da cututtuka sai an kace kai majalisar ɗinkin duniya sun yi kokari le plan là ils sont très dangereux ils sont ils sont ils ont des bonnes réflexions ana ta yi mallamai waɗanda an da hankali sai suka ce kai ku saurara majalisar ɗinkin duniya an yi ta ne a 1945 manza Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam mu'allimul bashariya ya ce la ya bulan na ahadukum filma'in rakid ko filma'in da'im a wani lafazi allazi la ya jiri sun mai ya tasiru fi kada ɗayan ku yi hitsari ko hitsari a cikin ruwan da ba sa gudu sannan ya zo ya yi wanka domin in kai yi fitsari ruwan da ba sa gudu ba sa tsarkaka ashe in kai yi wanka ko ka sha dole ka tashi da ciwo kai kana ina wanga hadisi ne da shekara dubu ɗari da ɗari hudu da abu ka zo ka bar da sun ɗauki duniya mu ce ba an kai sun ɗauki duniya muka jira to inda muna karantar da al'ummomin mu wannan ka shiga kauyuka ka ɗauko waɗanda hadisai ka nuna musu kaza sunna ta nuna cutarwa kaza sunna ta nuna cutarwa sai baturi ya to da majalisar ɗinkin duniya ya zo yana faransai da angali ana tarjama don haka shawara nake bayarwa ni ban iya cikin da kowa malamai a koma a samu littafi daga cikin littattafan al'adabul islamiyya kan mu bar 'ya'yanmu a basu dabi'a irin ta turawa ya ake cin abinci da wani hannu ake ci dole sai da wannan mu dai iyakanmu mu faɗa in mutum ya yi aiki da shi to to cikin istinbatin da an kai na al'adabul islamiyya a ƙarƙashin wannan aya alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai sun kace istihbabul istirja' inda musiba an so mutum in musiba ta same shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa in qallat koda ko musiba kaɗan ce ba ta da girma kama ashara ilaihi tankir musiba kama ashara ilaihi tankir musiba saboda qur'ani ya kawo musiba nakira alladhina idza asabatuhum musibatun bai ce al musibatu ba ba sai babban musiba ba ko da musiba karama ta same ka kace ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu mai dama dama cikin musulmi shi na wanda bai ma iya faɗin ta daidai ba dan da yawan mutanen mu sai kaji an ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ato, mu gaya maka mu gaskiya mana. Shi kan shi mai cewa ƙalu ƙoƙari na yi, shi wannan ƙalun ba a faɗa shi. Ai Allah ya ce waɗanda in musiba ta same su ƙalu za su ce, to shi wannan ƙalun bar shi. In za ka faɗa sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma wani mai cewa ƙalu cewa kai kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu na biyu inna lillahi wa inna ilaihi mutanen mu wa inna alaihi na suka cewa wa inna alaihi raji'una kaga ya canza lafazi na alqur'ani to waɗanda masu dama dama na masu dama dama na a wani in musiba ta ta samu sai baci sai kuwa sai zagi inna lillahi eh akwai wata inna lillahi wa inna alaihi raji'una to wasu kuma mallan ba ayyukan wanda ya faɗo da ba ta to da sauki wani da an yi ta sai ka ji abu ga baci wani in musiba ta zo kowa yake yi wayo shi wayo ne wani kuma shi zagi wani mutum an kace ya aure wata mata to ashe ba ta da ilimi in ta yi abin da miƙa irin miƙa da mutum yake yi in yadda shi sai ta yi kwance ƙasa ta ɗura ashar sai ce ji zahira in mutum ya yi miƙa kalimar shahada shi ɗin shi ce ya ce kalimar shahada sai ta ce ta giya ana nan zamani ko sai ta yi miƙa sai ta ce kalimar shahada kalimar shahada kalimar shahada wai ita da ce mata kalimar shahada aka cewa ita ta riƙe yanzu wai wai wai ta gane karatu ke wallahi in ba mu koma ma al'adabul islamiyya ba wallahi turawa za su rubuta mu na gidajenmu kun ga tv ta shigo satellite ta shigo internet ya shigo rediyon karkara ya shigo rediyon duniya ya shigo duk aikin su su ruguza tarbiyyar musulunci to Allah ya kyautu to kun ji abinda malamai sun kace ni ba ni faɗa ba ha aya ta dawa eh ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أبا ما والنبا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا آية تقبا سجل ستين دبقوا شافي dari uku da saba'in da hudu to bari mu yi can dari uku da saba'in da hudu yawwa dari uku da saba'in da hudu yawa wa qala alladhina ittaba'u da Allah yake bada labarin kafirai irin rigimar da za su yi ranar tashin alkiyama ko ba haka nan bane duk wanda ka so irin son da ake yi ma Allah kabbar Allah ana ce ma ga abinda Allah ya ce ka fifita wani akan Allah Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah ko والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب كو إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا كو ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب كو بحكا نبني وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وهكذا بني يوا شكرا malamai suke cewa wannan aya tana nuna cewa wa ma hum bi kharijin minan nar ɗan wuta ba za su fita daga cikin wuta mi addalili saboda jumla ismiya Allah ya kawo kaga hum su suna ne kharijuna kuma suna ne jumla ce ismiya mai mubtada da alkhabar to aljumla ismiya mai do hankalinka wannan karatu ma da dole sai an sai an ja bayani aljumla ismiya tadullu madha tadullu ala thubut wal istiqrar والجملة الفعلية تدل على الحدث انتبه in an ka kawo jumla fi'iliya nan na malaman balaga suka bayani in ka ga fi'ili ya zo yana nuna abu ya abu ba shi ke nuna abin ya tabbata ba in ce zahaba ibrahim na nuna ya tafi in ce yazhabu ibrahim to aljub wato shi ko fi'ili mudari yufidu tajaddudu wat takrar wa yufidu al-hal wal istiqbal in ce yazhabu tana yiwa bai tafi ba zai tafi ko ko ya kama hanya yana tafiya kuma in an ka kawo fi'ili mudari'i yana nuna abin yana maimaituwa kana yaqra'ul qur'ana kenan karatun qur'ani yau da gobe jibi daga ta yana to ita ko jumla ismiya tufidu al-istiqrar wa thubut in ce jalasa muhammadun na nuna ya zamna amma in ce muhammadun jalisun ta ba da ya zamna kuma yana nan zamne a tabbace shin mun gane wanda ko ba mu gane ba karatun ho dole sai an gane shi haka shi yasa bari mu fara da qur'ani don in muka fara da hadisi dan qur'ani shi dama bai yarda hadisi ba bari mu fara da qur'anin wanda muttafaqun alaihi ne hadda su da suke cewa musu hadisi ba da sun yadda da alqur'ani da su yarda hadisi Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara yace innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda tatami من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ستمين أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون وأن سكي قوي ما أنزلنا أبن منك سوكر أنقال يكو من الهدى نشريا ما أنزلنا من الهدى وال والبينات أنقال يكو ما أنزلنا من البينات في الكتاب أبن منك سوكر suke ɓoye abin da mun ka saukar na shari'a da hujjoji bayyananni a cikin littafi a'a innal ladina yaktuma anzalna min albayyinati wa min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab bayan mun bayyana shi ga mutane a cikin littafi sai suka ce to ai fil kitab nan qur'ani ake nufi daga ce a'a alkitabu na aslan dullita tafan Allah Allah ya bayyana gaskiya a cikin su ba sai cikin qur'ani dan haka su sura su kore hadisi sai suka ce fil kitab ai a cikin qur'ani na Allah ce shari'a tana nan a'a dullita tafan Allah akwai shari'a a cikin su don Allah ya ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur sai Allah ce ulaika bi yal'anuhumullah menene ulaika yal'anuhumullah Allah yana bi yana tsine musu wa yal'anuhumul la'inuna masu la'anta suna la'anta su karatu nan shi yal'anuhum fi'ili wani fi'ili ne mudari'i yufidu at-tajaddudu wat-takrar saboda yaktumuna suna boyewa wani fi'ili ne mudari'i yufidu at-tajaddudu wat-takrar wa yal'anuhum yal'anuhumullah wa yal'anuhumullah suna ƙara boyewa la'anta tana mai baituwa suna ƙara boyewa la'anta tana mai baituwa sai Allah ta mi illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba wa aslahu suka inganta ayyukansu wa bayyan suka bayyana gaskiya sai ce ni fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim waɗanda zan karbi tuban su kuma dama ni ne bai karɓa tuba sai ce ni innal ladhina kafaru waɗanda na kafirta wa matu wa hum kuffarun suka mutu suna kafirai sai ce ni أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لبونا بيتي أولئك يلعنهم الله با ستي عليهم لعنة الله لعنة الله تتبت أكنس جملة اسمية دون أنونا مك أبن يتبت to menene bambancin tsakanin na farkon da na ƙarshe saboda can a duniya ne suna ɓoyewa la'anta tana zuwa akwai damar tuba yaktumuna yal'anuhumullah yaktumuna yal'anuhumullah da sun tuba illal ladina tabu in sun tuba sai la'anta ta tsaya amma illal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun babu zancin tuba to ulaika alaihim la'natullahi ta tabbata mun gane to waɗansu 'yan ta'adda sai suka ce an ce ula'ika alaihim la'natullahi wal mala'ikati aka ce ni wannan sai ajima ida da mutane gaba ɗaya sai suka ce to ai wannan shi ajmaki ne da mutane ko gaba daya to ai ba ta jin kafiri ya cine maka shi kuma an ce mutane gaba daya eh a yo ban ji ba kuma kahiri mutum ne kuma ba a taba jin sun cine maka su ba balma aljanna suka nema ya za a yi da wannan malamai ba kwana suke ba sai suka ce lalle tabbas za su la'anci kansu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalat khulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha eh in wallahi in baka tashi kai mu qur'ani karatu mai kyau wallahi za a yi kwana da kai to anan ina ne malamai sun ka gane in an shiga wuta ba a hita dan Allah ya ce wa ma hum bi kharijin minan nar jumla ce ismiya tufidu thubut wal istiqrar shi idan babu bayani za a yi mu gane wani to shi yasa a cikin hadisi na Abu Huraira wanda da cikin Sahih Bukhari mun san da shi lokacin da shaytan ya zo ya sata abincin da an ka ba Abu Huraira a jiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai zai dawo ya sake zuwa ce zai dawo har ya mai kamu na uku yace to zan baka wata addu'a wanda in ka yi ta babu wani shedani wanda zai zuwa gidanka yayi maka sata ko ba ka bane to mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan ya faɗa mai sai ce ma Abu Huraira amma innahu sadaqaka wa huwa kadhub sadaqaka yayi maka gaskiya anan jumla ce ismi wato fi'iliya tufidul hadath wa huwa kazubun shi makaryaci ne tabbataccen halin shi da karya ne don ka gane shaidan yana iya yi gaskiya a nan ya yi gaskiya amma ɗabi'a shi shi makaryaci ne aljumlar ismiya tufidul hadas wal jumlar fi'iliya wal aljumlar fi'iliya tufidul alal hadas tufidul hadas wal jumlar ismiya tufidul thubut wal istiqra' kaga wannan in wani zo maka ci maka a'a yan huta ba su tabbata a cikin ta ai Allah ya ce la bi fina fiha ahqaba kharijin fiha abin nan ma da mata samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuka ai an ce illa ma sha'a rabbuka ji kamalla hutan nan hita za a yi sai kace Allah ce wa ma hum bi kharijin minan nar shikenan jumla ce ismiya tufidu thubut wal istiqrar shi yasa karatu ya ku yan uwa mu tashi mu gane ka'idodin ilimi kat a ce za a yi wasa da hankali wannan ilimi na istinbati dan tsakare na munkari in Allah ya ba mu tsawon rayuwa tana yiwa bayan kare wannan daura zuwa gaba littafin da Imam Suyuti ya dauko al-Iklim fi istinbati tanzil ayi daurorin shi ko daura hudu ko biyar ko goma har a kare mas'alolin nan sun kai mas'ala 600 da ya kawo duk a sabce su saboda kan mu zamanto kawai ana zuwa ana dauko wani wata ƙarya a zo a dan jagwalgwalo muna ita a dora muna a ba mu aiki Allah ya taimake mu to saboda lokaci ya yi halinsa za mu je ɗan hutu da muka saba yi na ɗan mintuttuka kamar minti goma sai mu dawo mu ɗora inda muka tsaya abinda muka faɗa da manto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh